أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بيان هكا أنواء السلام عليكم ورحمة الله بركة مدهدوا أولنا مسلاتنا سابور تفي أيو litinin ishirin da biyu ga watan bakwai hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da uku miladiya a daidai wannan lokaci na bayan sallar asubahi domin ci gaba da karatu da muka faro a cikin wannan littafi mai tarin albarka wato la ilaha illallah littafin da ya kunshi ma'anar wannan kalma da sharuɗanta da abubuwan da suke warware ta da wani ɓangare na falalolinta wallafar abu abdullah muhammad bin sa'id rislan muna roƙon ubangiji ta'ala wannan aiki da malam yayi na wallafa wannan littafin Allah ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka mu kuma Ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta. A kakanninmu da iyayenmu da malamanmu Ubangiji ta'ala ya musu rahama ya ji kansu, waɗanda suke raye kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu albarka, ya ƙara mana ɗa'a zuwa gare su. Mu da muke raye kuma Ubangiji ta'ala ya ba mu ikon sarrafa ararren da ya ba mu zuwa ga ayyuka na alkhairi, marasa lafiya na gida da na asibiti Ubangiji ta'ala Allah ya ba su lafiya. Kamar yadda ina zama yanzu nake samun labari, rashi da muka yi babban rashi na mahaifiyar ɗaya daga cikin iyayenmu da muke tare da su a nan, wanda aka fi saninsa da Ahmad Shu'aibu muna roƙon Ubangiji ta'ala ya gafarta mata ya mata rahama Allah ya kai haske makwancinta abinda ta bari a baya Allah madaukakin sarki ya albarkace su Allah ya sa jannatul firdausi ta zama makoma gare ta da mu baki daya kuma yau insha Allah ta'ala darasinmu da muka faro daga littafin da yau zai zama shine darasi na bakwai haka ne ko amma cikin taimakon Allah ko kuma bisa kuskuren da muka samu na ɗaukan karatun, za mu maimaita darasi na shidan ne in Allah ya amince mu ɗan gota shi, sakamakon kalma ɗaya da na yi wancan karatun na shida, kuma sai aka nemi karatun aka rasa wajen sabin ɗinsa kawai ashe dilitin na danna. Maimakon yi sabin rekod ɗin kawai sai na yi dilitin, amin afuwa. mai kuma karɓan karatuttukan akwai kalmar da na yi guda ɗaya a kanta na shekarun da muka faɗa ran farkon fara darasin na littafin na mawallafin littafin ina ga wancan satin na yi gyaran to wannan dalilin shi yasa yanzu damu maimaita saboda duk wanda ya ji karatun farko a kansa zai tafi na shekarun shi wannan mawallafin littafin kamar yadda na yi gyaran wancan karan na ce baki na ya ta maimaita 1995 ne haka ne 23rd November 1995 a wancan karan sai muka gyara shi da 23rd November 1955 maimakon 95 1955 kaga shekarun sun sha bamban ina ga in 1995 ne 30 da wani abu ne haka ne in mun shigo 2023 din nan kuma a 1955 kaga doshi 70 don haka wannan shine gyaran da muka yi a wancan darasin kuma shine babban dalilin gaskiya maimaita karatun na yau saboda wanda bai ji ko ya ji wancan karatunmu na farko in ya ji na yanzu sai ya gyara shekarun da muka ambata Allah ya gafarta mana na'am mun tashi ne a farkon shafi na goma dama ba mu yi da yawa ba wancan satin inda malam ya ce amma ba'du fa awwalu ma yajibu 'ala al-ibadi ma'arifatul amri allazi khalaqahumullahu lahu yace farkon abin da yake wajaba akan bayi ga baki ɗaya shine sanin al'amarin nan da Allah ya halicce su domin sa wa akhadha alaihimul mithaqa bihi kuma ya riki alƙawari akan su da shi wannan al'amarin wa arsala bihi rusulahu ilaihim kuma ya aiko manzanninsa zuwa ga bayi da shi wannan al'amarin, wa arsala bihi ya aiko da shi wannan al'amarin, wanda shi ne wajibi na farko akan bayi su san shi, Allah ya aiko da manzanninsa zuwa ga su bayi da shi wannan al'amarin, wa an zala bihi kutubahu alaihim, kuma ya saukar da littattafansa a kansu da shi wannan al'amarin da ya zama wajibi na farko, bayi su san shi ko yake zama wajibi na farko a kansu wali ajlihi khuliqatid dunya wal akhirah kuma dalilin wannan al'amarin wajibi na farkon da yake kan bayi aka halicci duniya da lahira wal jannatu wan nar kuma aka halicci aljanna da wuta sai mu hakuri da wancan lokacin muka riki gabobin da bayani bayanan da sun isa kunnan insha Allah sun isa kunnan mu wa bihi haqqatil haqqa kuma da shi wannan al'amarin wajibi na farkon da ke kan bayi ne alqiyama ta tabbata ko take tabbata ta tabbatu akwai ta wa waqa'atil waqi'a kuma mai aukuwa ta auku dudai alqiyaman kenan wa fi sha'anihi kuma a sha'anin wannan al'amarin na farkon na wajibi na farkon tun sabul mawazin za a kafa mizani jam'in mizani ko za a kafa mizani idan aikin alkhairin mutum suka rinjaya ya tafi aljanna in aikin sharrinsa suka rinjaya ya tafi Allah ya tsare mu inda zai tafi wata tatayaru suhufu kuma dalilinsa ne za a dinga tasar da takaddu takaddun ayyuka na bayi kowa kamar yadda muka sani abin da yake aikatawa ana recording ana recording ranan da kiyama ta tsaya za a fitowa kowa da aikin da ya aikata a ce masa iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba na gaba mala yace wa fihi takunu shaqawatu was-sa'ada kuma da shine wannan wajibi na farkon rabu yake kasancewa ko arziki shine as-sa'ada rabauta da kuma arziki da ribata yake tabbata da kuma ash-shaqawa tsiya da akasin arziki din mu kula anan nake ce wa fihi takunu shaqawatu was-sa'ada mutane na kuskuren neman kwanciyar hankali neman jin dadin rayuwa ta akasin bin Allah madaukakin sarki wanda kuma tunda aka kirkiri duniya ba a taba yin haka ba sai dai idan mutum Allah bai sa ya fahimci hakan ba wani na dauka kwanciyar hankali mala yace wa fihi a cikin shi wannan al'amarin akan me muke magana wajibi na farko akan bayi ba tauhidi ba kenan to a cikin lamari na tauhidi anan ne rabauta jin daɗi kwanciyar hankali take kasancewa anan ne kuma akasin haka yake kasancewa Allah ya sa muna tare don haka duk yadda kake tunanin kana so ka rayu cikin kwanciyar hankali cikin jin daɗi to yana cikin tauhidi gwargwadon rukanka da tauhidi gwargwadon irin kwanciyar hankalin da ake baka gwargwadon nesa da kai da tauhidi gwargwadon cire maka kwanciyar hankalin amma akasin yadda mu muka ɗauka shine yanayin yawan kuɗin da kake da shi a duniya yanayin yawan kwanciyar hankalinka da jin daɗinka ina ga haka mutane suka ɗauka shi yasa mutum zai iya buge-buge ya yi can ya yi can ya rasa ma na halal eh to zai iya ganin wane ya ajiye ya ɗauke zai iya tsallaka katanga ya shiga ya ɗauke na wane zai iya zagayawa ya kwankwasa kofar a buɗe take ya shige idan a rufe take ma ya sanya dai ya ɓalla ya shiga ya ɗauka tunaninsa wai idan ya samu wannan kuɗin a nan kwanciyar hankali take kuma akasin haka ne akasin haka ne wani zai ta faɗi tashi ana ba da appointment a ma'aikata kaza in bai samu appointment ɗin nan ba iyaka rayuwarsa shi tana cikin damuwa yana ga ba zai samu kwanciyar hankali ba ne sai ran da ya samu appointment a ma'aikata kaza kaga duk waɗannan kurakurai ko ƙarancin hange ne ya sa muke ɗoruwa akan haka ina ma'anan ƙarancin hange ko kuma rashin sanin halin da masu dukiyar ko masu kazaɗin suke ciki yasa muke ɗoruwa akan haka. Dan wani da kake hangowa mai kuɗi, idan da za ka lazimce shi ku yi hira akan matsalolin da suke gabansa na rayuwa, sai ka ji kai naka matsalolin kana iya kwantawa ba ma da daddare ba da tsakar rana ma bacci ya ɗauke ka, ba sa hana ka bacci. shi kuwa ba ma da ranan ba da daddare ma idansa baya iya rintsawa saboda kawai damuwoyin da suke kansa kuma na kuɗi duk da wannan kuɗin wani kuma ga kuɗin damuwoyin da suke kansa na lissafin kuɗin ma ba sa iya bashi bacci mai kyau za ga mutum da kuɗinsa da komai da mota ya je asibiti shi ya ja amma ana ce masa ranka daɗe akwai ƙarancin bacci tattare da kai akwai buƙatar ka huta wanda kai kuma ba dama a kawo maka wannan sai dai a faɗi jinyar da ta kawo ka amma dai a ce ma wai kana buƙatar hutu a'a babu hutu a ciki ko kuma a ce duk yadda aka yi akwai wani abu da ka sa a ranka alaji ranka ya daɗe akwai wani abu a ranka ya ce shi ba komai a akwai wannan dukiyar ce don haka kuskure ne mu ɗauki kwanciyar hankali ko rashin kwanciyar hankali na cikin dukiya malam ya ce mana wa fihi a cikinsa ne shi tauhidi takunu shaqawatu was sa'ada arziki da kwanciyar hankali da akasinsa kuma take kasancewa idan Allah ya azurta ka da tauhidi dan abun da kake samu kullun sai ka ji alhamdulillah sai ka shigo da shi gida yaka ji an ce Allah ya yi albarka Allah ya ƙara buɗi ban san ko an fahimcin ba sai ka ɗauki naira ɗari biyu ka bayar na cefa ne a gida a ce Allah ya ƙara buɗi Allah ya albarka ya za ka ji ɓacin rai ko damuwa shi kuma alhaji sai ya ɗauki dubu guda ya miƙa wataƙil sabuwar fitowa ma sabon yayi ya miƙa ana ce gaskiya fa ba za ta isa ba yanzu a ciki da a yi kaza da a yi kaza sai ya ji me kwanciyar hankalin shi ma sai ya ji aka sunta gwargwadon tauhidi gwargwadon samun kwanciyar hankali Allah ya azurta mu da tauhidi mala yace wa ala hasabihi tuqassamu al-anwar kuma a bisa gwargwadon miqdarin kwatankwacin tauhidin mutane ake kakkasa musu haske yanzu mutum ya samu haske a zuciyarsa da haske a cikin rayuwarsa Allah ya azurta mu da haske a zukatanmu da kuma rayuwarmu gaba daya wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur duk wanda Allah bai sanya mishi wani haske ba to bashi da wani haske kuma wa qad akhbara Allahu ta'ala hakika Allah madaukakin sarki ya ba da labari ranan nayi bayani a nan gurin kalman nan akhbara da yake ta cinye mana muna da irin ta ma ina ga a ranar ta'alimi wa qad akhbara Allah ta'ala annahu ma khalaqana li'ibadatihi hakika Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa bai halicce mu ba sai domin bautarsa sai domin bautarsa wal ibadatu ita kuma bautar da Allah bai halicce mu ba sai dan ita mala yace hiya ita ce ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu suna ne wanda ya tattaro ya gamu ya haɗo ga duk abin da Allah yake son sa kuma ya yarda da shi Allah yake son sa kuma ya yarda da shi min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina na ayyuka na maganganu da kuma ayyuka waɗanda suke bayyana da kuma boyayyu rana mun bada misalai wa aslul ibadati wa qiwamuha alladhi la qiwama laha bidunihi huwa at-tauhid mala yace tushen ibada tushen ibadar wa aslul ibada tushen ibadar wa qiwamuha da kuma tabbatuwarta tsayuwarta ita ibadar allazi la qiwama laha wadda ba ta da wani tsayuwa wata tabbaci wani ginshiki ba ta da shi bidunihi ban da shi ba tare da shi ba asalin tushen nata ba ta da wani tabbatuwa ba ta da wata tsayuwa ba ta da wani ginshiki in ban da shi in an rasa shi huwa tauhidu shine tauhidi Allah sa gaban nan ta fito wa aslul ibadati asali tushe na ita ibadar wa qiwamuha da kuma tsayuwarta tabbatuwarta ginshikin ita ibadar allazi la qiwama laha wa da babu tsayuwa ga wannan ibadar ina ma'anan babu tsayuwa da ita babu akan rasa ta kenan bidunihi in babu shi wannan akan zamo babu ita ita ibadar in babu shi huwa tauhidu shine tauhidi wani irin tauhidi irin namu na yau na a gani na na'am Allah ta fahimtar na a gani na tauhidin mu ne wanda mu namu ne da muka tsara tauhidin mu duk wanda ba shi da tauhidi irin namu ba mai tauhidi bane na'am ina jin akwai haka ai duk wanda ba shi da tauhidi irin namu to ba mai cikakken tauhidi bane wanda tauhidinsa kawai ya saba wa irin yadda muke kallon tauhidi a kallon mu to ba mai tauhidi bane irin wannan irin sa ake nufi ban san ko an fahimcen ba wanda kudi baya warware shi gani na a gani na baya warware shi oke kudi na iya warware namu kuma gani na ma na iya warware shi matsayinka na iya warware maka shi ban san ko an fahimcen ba ba fa a fahimta ba in an fahimta kamar yaya Na'am? Abun fa a fili yake. Misali, misali yanzu muka tada yau da mu maulidi a nan, in Allah ya yadda, kai da baka tare da mu yau muka ga ka zo wajen maulidin, to ka zama mai cikakken tauhidi, ka zama masoyin annabi. Ba haka bane ba? Mu kuma, mu kenan da muka tayar, su kuma waɗancan da ba sa maulidi sai suka tara taro na rashin yin maulidi, wataƙil da su yi wa'azi akan maulidi. sai suka ga wanda suke tsammanin a cikinmu ɗan maulidin ne sai ya zo gurin yaya ya zama mai tauhidi shi ma kawai saboda ya halarci nasu taron mu ma wancan da baya yi da ya zo mana yau sai muka hange shi ame yanzu ya zama mai tauhidi musulmin kirki amma idan da ba don haka ba fa tun da muka tara taron mu baya zuwa yaƙi zuwa ko wucewa a'a to ba mai tauhidi bane ba musulmin kirki bane kaga tauhidi irin namu da mu muka tsara su ma da suka tsara nasu da su zagi yan maulidi sai suka ga mai ɗaya daga cikin mu jagoran mu ma ya je gurin sai su ji a wani ai da ai shi ba da matsala irin tasu wa ai shi mutumin kirki ne me yasa saboda shi ya halarci nasu ba haka bane ba muna kallon ka da ba musulmi cikakke ba muna ganin ka yau a masallaci mai wuce aha ai ba shi da matsala namu ne yana da tauhidi me yasa saboda yau mun gan shi a wurin mu wani fa yana can a mara tauhidi saboda me shi baya zuwa wurin namu to tauhidi irin namu na yau ba irin namu ba tauhidi na gaskiya jama'a muna tare yace tauhidi huwa tauhidi shine tauhidi wanne irin namu sai ce a allazi ursilat bihi ar-rusul wanda aka aiko da manzanni da shi allazi ursilat bihi man ar-rusul wanda aka aiko manzanni da shi suna manzanni suna hukunci da wanda ya zo cikin ku shine cikakke wanda ya kama Allah da manzansa kawai a ko ina yake ko a garin ku yake ko ba a garin ku ba yana cikin ku ko baya cikin ku ya kama tauhidin da Allah ya ko manzanni da shi to me tauhidi ne sunansa me tauhidi ban san ko muna tare ba wata rana akwai wani ƙauye a nan nan haka gabar ɗin nan na ga daga gada aka ɗauki hanyar shiga ƙauyen can da jimawa ina ga ko biki aka yi ko na mai kama da wannan dai suka kira wa'azi muka je wa'azi wurin da aka fara wa'azin nan kawai ma ina jin kiɗa aka sa musamman don kar a yi wa'azin tunda kusa da gurin ne aka jagolin aka yi duyar da kawai suna ta hayane su aka kasa wa'azin ashe tunaninsu masu wata aƙida ne da su zo su musu wa'azin da ba sa su an zo an ba da kayan sauti ana karatun ƙur'ani nasu su ma na tashi to dama ina jin akwai wani malami ɗan gada ne da ɗan nasaru za su yi wa'azi ni ne na uku na ce a ni dan fara yin na farko dama sai ya samu wani ɗan garin ke ce ni mai matsalar garin nan ne ke ai wannan da ka gani ‘yan kaza ne su kawai ba sa so a yi wa'azin ‘yan kaza ne’ a gurin sai na kirkiri topic in ce ayan cikin suratul baqara ina ga ta 62 ko 61 innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir sai na ce ita ce topic din sai ana dan ji sama sama sai a karkashin wannan ayar innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina ba ya jero su daban-daban ba sai ce man amana billahi wal yawmil akhir duk daga cikin waɗannan duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe me ce a gaba sai na ɗauko a ƙarƙashin wannan ayar in ce to mi hattara da kafirta juna da muke yi a matsayinmu na musulmi wannan iya ganin wanda yake ƙungiyarsa shine cikakken musulmi wanda baya ƙungiyarsa kuma ba cikakken musulmi ba kaga mun lura da ayar nan kenan a cikin 'yan waɗancan ƙungiyar za a iya samun wanda ne amana billahi wal yawmil akhir kaga ya shiga karkashin ayar zai samu sakamakon sa a wajen ubangiji falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum nace haka a cikin waɗancan su ma sai a samu wanda amana billahi wal yawmil akhir ayar bata kebe kowa ba daga ko ina ka fito in ka rike Allah zaka samu rahamar Allah zaka samu aljanna sai muka fada da bayani wallahi kan aje ko ina sai aka kashe kidan akwai wanda har gurin suka zo suka zauna suka ce ai sun ɗauka an zo zaginsu ne sun ɗauka an zo zaginsu ne ka ce to ai da haka ake gaya musu su ba za su ɗauki matakin masu hana wa'azi ba tunda sun gano kenan a wannan bayanan fa da yake yi kafin fa mu gama ne suka zo wani har ya zo ya zauna a wajen mai ke ce to da irin wannan kake kawowa waye dai adawa da abin da ake faɗa kaga yanzu shi a maganganunsa a cikin mu ma da a samu yan aljanna kuma mun fahimta a cikin sun ma da iya samu yan aljanna a samu yan wuta nace a kowane bangare da a samu dan aljanna a samu dan wuta ba dan mutum na cikin ka ne kawai zai zama lasin din tafiya aljanna ba a tauhidi irin namu da shi muke hukunci duk tsiyar mutum in a cikin mu yake sai mu ji kawai dan aljanna ne duk alkhairin mutum in ba a cikin mu yake ba sai mu ji me sai mu ji muna kore shi daga rahamar Allah dan Allah haka yake faruwa to allazi ursilat bihi rusul at tauhidin da aka aiko da manzanni da shi wa unzilat bihi kutub kuma aka saukar da littattafa da shi wa min ajlihi umira bil jihad kuma dalilin wannan tauhidin ne aka yi umarni da jihadi wa furida ala kulli fardin min al afrad kuma aka farlantawa da shi aka farlanta akan kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaiku wa li ajlihi khuliqatid dunya kuma shi wannan a tauhidin fa wa furiḍa aka farlanta shi ala kulli fardin akan kowane daya min al-afrad daga cikin ɗaiɗaiku wali ajlihi khuliqati ad-dunya wal akhirah kuma dalilin sa ne aka halicci duniya da lahira wal jannatu wan nar da kuma aljanna da wuta kaga mutum yana so ya samu duniya shi zai rike dan dan shi tauhidin nan aka halicci duniyar in lahirar yake nema to ya rike tauhidin kaga dubbin ya hada sannan in aljanna yake nema ya rike wannan tauhidin in wutar yake nema ya sake wannan tauhidin shikenan in duniya kake nema to wali ajlihi khuliqatid dunya dan wannan tauhidin aka halicci duniyar in ka rike tauhidin zaka samu duniya duk wani abun da Allah ya rubuta naka ne wallahi sai ka samu kanka tafi ka kwantar da hankali kawai zaka samu ka dai kawai kai riko da sabuban nema kawai kana fita nema eh to in Allah da duk abin da aka rubuta zaka samu zaka samu sannan lahirar kake bukata ta yi kyau eh to ka rike shi wannan tauhidin sannan wal jannatu wan nar aljanna kake nema rike tauhidin wuta kake nema to ka san wannan tauhidin kar ka rike shi ko kuma tsira kake nema da wuta to riƙe wannan tauhidin insha Allah ka samu katanga daga shiga Allah ya azurta mu da haka mala yace wal jami'u lahu kuma fa dole ina ga hakan da mu tsaya na ga yanayin hasken gari wal jami'u lahu abin da ya tattaro ga wannan kalma din lahu abin da ya tattaro ga shi me wannan tauhid lahu ha din nan dhamirun ya'udu ila tauhid wal jami'u lahu yani wal jami'u lit tauhid abin da ya tattaro wannan tauhidin fa ya hado shi guri guda yace kalimatun wata kalma ce khafifatul lafzi mai saukin lafazi saukin furtawa khafifatu al-lafzi mai saukin furtawa saukin lafazi sannan kuma wasi'atul ma'ana mai yalwar ma'ana wasi'atul ma'ana mai yalwar ma'ana jalilatul qadri mai girman miqdari girman matsayi jalilatul qadri mai girman matsayi ko girman miqdari wacce ce malai ce wahiya ita ce sai mana ita da babban baki la ilaha illallah yace kalmar da ta tattaro duk wannan tauhidin ita ce dai wannan kalmar ta wannan littafin da aka fara ko aka sa masa suna da ita ita ce kalmar la ilaha illallah Allah ya azurta mu da riko da wannan kalma din ubangiji ta'ala ya sa wannan kalma ta zamo ita ce kalmar mu ta ƙarshen barin duniya don mu samu falalar da take cikin haka manzon Allah ya ce wanda kalmarsa ta ƙarshe ta zamo ita ce kalmar la ilaha illallah zai shiga ina aljanna akwai matsala ina ga daidai nan din kuma muka tsaya wancan karatun ma darasi zai zama wannan shine yanzu darasin mu na shidan kenan Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin abin da muka karanta akwai matsala نسأل الله الكريم المنان أن يهدينا الصراط المستقيم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم